بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar wadda ita ce ranar 17 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ranar wato 23 kenan ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 102 cikin jerin girdarsa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn taimiyya kamar da muka sha faɗe yana karantarwa ne game da wato bayani akan ahadisu sifat da yadda ake fassara su bisa fassara ta dace da fahimtar magabata na farko amma kamar al'ada ibnu taymiya a littafansa yana yawaita al-istiqrat wato bujiro da mas'aloli mabambanta a cikin darasi a inda a yanzu cikin darussa da dama da suka gabata ibnu taymiya ya bujiro mana da bayani akan mas'ala game da kishi da yadda musulunci yake kallon al'amarin kishi da abin da ya halasta da wanda bai halasta ba da abin da kuma sufaye suka kirkiro game da kishi a cikin wato mu'amalarsu da addini da yadda suke ainihin wato yi wa junansu irin wannan bakin kishi da mummunar ɗabi'a ta rashin son waninsu ya ga ɗayan yana samun kusanci zuwa ga Allah. Allah Ubangiji ya kyauta. Za mu tashi a inda malam yake cewa wa ala hadhal asli takharraja hikayatu Abbas wa amsalihi. وعلى هذا الأصل تخرج حكاية, حكاية عباس وأمثالها فإنه لم يعين مطلوبه ومراده وما العمل الذي عمله فقد طلب أمرا ولم يأتي بعمله الذي يصلح له وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه فقد يكون لعدم استئحاله وقد يكون لتضرره لو حصل له وكم ممن يتشوق إلى الدرجات العالية التي لا يقدر أن يقوم بحقوقها فيكون وصوله إليها وبالا في حقه ba manta ba ibn timiya yana ci gaba da warwara akan zartukan da ya dauko daga ainihin wato littafin ar-risalatul kushairiyya wanda abul qasim al-kushairi ya yi ƙoƙarin ya wajahantar da irin wannan kishi da sufaye suke wa junansu akan haka ne kawo mana wani labari wata hikaya game da wani mutum mai suna abbas azzozani wannan abbasul azzozani ya kasance yana da irin wannan hali na har ya ji haushi ko ya ƙi wani abu wai saboda kishin wani na yin irin wannan ibada shi ne ibin taimiyya bayan da ya kawo mana nasoshi da abubuwa makamantansu waɗanda ya bayyana a wajihin kuskuren da ke ciki kuma har ya kwatanta abin da irin abin da ɗan gida annabi adama alaihi salam ya yi a labarin da allah ya bada labari na ibnai adama in karraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar kaga ibada ce suka yi ɗayan sai ya ji takaicin an karɓi na wane shi ba karɓi na shi ba daga nan ya mai da abin fitina har zuwa ga kisan kai shi ne mala ya ce wa ala hadal asli tukharraju shikayatu abbas a bisa irin wannan ka'ida za a fassara shi ne ma'anar tukharraju za a fassara wannan hikaya ta abbas wa amsaliha da hikaya kwatankwacin irinta cewa suna kishi ne irin wancan fa innahu lam yu'ayyin matlubahu wa muradahu wa mal amalu alladhi amilahu domin bai ayyana abin da yake nema ko burinsa ba ko aikin da yake aikatawa faqat talaba amran lam ya'ti bi amalihi alladhi yasluhu ya nemi ai mushi wani abu ne yana neman wata bukata ne wanda bai aikata aikin da zai dace da samun wannan bukatar wa amma kaunul haqqi lam yurid minhu an yasila ila matlubi kasancewar kuma Allah subhanahu wataala bai dama bai nufaci shi wannan bawa ya kai ga abin da yake nema ba faqad yakunu li adami istihalihi zai yi saboda bawan bai cancanta bane bawa ya nemi wani abu bai yi aikin da ya kamata ya cimma wannan burin ba to don haka dan fada a baka ko ganin cewa ya dace kai wannan matsayin amma bai yi abin da ya kamata mutum ya san ya haddace alkurani amma bai tashi ya koyi hadda ba kaga ba zai haddace ko kuma ya iya abin da zai iya amma shi kuma Allah subhanahu wataala bai nufaci mutumin ya kai ga wannan burin ba saboda a cikin hikimar Allah da iliminsa wannan burin bai dace da mutum ba shine wa kad yakunu li adami fa kad yakunu li adami istihali istihal ai istihqaq bai cancanta ba sai Allah ya hana shi kaiwa ina fata mun gane yace wa kad yakunu li darari law hasala law kai wannan abin da kake nema na shuhura ko ilimi ko sarauta ko shugabanci wanda Allah ya hana ka Allah ya hana ka ne saboda in ka kai ga wannan matsayin to cutarwa za ka yi wa kanka fiye da amfanarwa ko cutar da al'umma za ka yi fiye da amfanar da su wa kam mimman ya tashawwaqu ila darajatil aliya yace su da dama ana samun mutum ya zama yana da burin kaiwa zuwa ga wani mataki mai daraja madaukaki allati la yaqdiru an yaquma bi huquqiha amma kuma a bisa kashin gaskiya koda ya kai ga wannan matsayin ba zai iya miƙewa wajen biyan haƙoƙin da ke kan shi ƙarƙashin wannan shugabancin ba ko wannan matsayin ba wai fa yakunu wusuluhu ilaiha wa balan biyaqi sai zama in ma ya isa zuwa ga wannan matsayin to isarsa zuwa ga matsayin ya zama jarabawa ya zama bala'i ya zama fitina gare shi da wanda ke ƙarƙashin sa da haka in Allah ya so shi da daraja Allah ya so shi da tsira sai Allah ya hana shi wannan abin da yake nema saboda ko ya samu ba zai zama mishi alkhairi ba ba zai zama wanda zai huda da su alkhairi ba wa hadha fi amri dunya wannan fa game da game da duniya ke kama kala ta'ala kame da Allah yake cewa wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin Allah yace wa minhum a cikin su akwai man ahada Allah wanda ya dauki alkawari ma Allah la in atana min fadlihi in dai Allah ya ba mu falalarsa lanasaddaqanna wallahi zami ta yin sadaka wala naqulanna minas salihin kuma wallahi zamu zama cikin bayi nage falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya ba su falalar tashi bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan falalar wa tawallaw hum mu'ridun suka juya da baya suna masu kauda kai fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi ila yawmi yalqawna sai Allah ya gadan musu da munafunci a cikin zuciyarsu har zuwa ran da za su gamu da Allah wannan aya ta sauka ne bisa ɗayan zance biyu cewa akan wani mutum mai suna Sa'alaba ibn Hatib al-Ansari wannan sahabi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa da ibn Jarir ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani mala ya manzo Allah ka roki Allah ina so ne arziki ne duniya ne dukiya faƙala sai annabi ya ce mishi wai haka kai canka ya sa'alaba qalilun tuaddi haqqahu khairun min kathirin la tuaddi Allah ya baka dan abu kankani ka iya biyan haƙƙin da ke kanka na wannan kankanin ya fiye maka fiye da Allah ya baka mai yawa ka kasa biyan haƙƙin Allah ya baka kadan ka ga zakka bata kanka iyakacin ka da abin da ya sawaka Allah ya baka da yawa zakka ta hau kanka taimakon talakawa taimakon marayu duk abin da za a ba na taimako kana cikin wanda yake kai a kanka dole ko ba za ka iya ba annabi mishi wannan nasiha bai ji ba ya ƙara dawowa annabi ya ƙara mai nasiha bai ji ba ya dawo a karo na uku da ya matsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a sai Allah ya bashi dukiya raƙuma da dabbobi nan da nan fa sai hidimar dukiyar nan ta ɗauke hankalinsa kullun yana cikin neman veterinary doctors neman masu kaza yayi nan yayi can aikin kawai kenan ƙarshe ma dai ya bar cikin garin Madina ya koma can daji yayi ranch kenan za a ce ko ya tare a nan kawai in an zo neman haƙoƙin dukiya baya bayarwa ya daina bada duk haƙoƙin da ake bayarwa wasu sun ce akan shi wannan aya ta soka wa minhum man ahada Allah la in atana salihan lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin wasu malamai kuma kamar Ibn Kathir rahmatullahi alaihi bayan da ya kawo wannan taujihin sai ya ƙara kawo kuma bayani game da cewa akwai kuma wasu riwayoyi da ke nuna cewa wasu mutane cikin munafukai irin su wanda ake ce mishi Jadd ibn Qais da da wani mai suna Mu'tab ibn Qaishar da wasu cikin munafikai sanannu a Madina su ne suka zo da wannan bukatar sai ibn Kathir yake cewa wa hadha ashbah da shi da Qurtubi suka ce suna ganin wannan yafi dacewa da siyakin ayar musamman saboda ayar ta zo ne a cikin lissafin siffofin munafikai da Allah yake ta cewa cikin tauba wa minhum wa minhum wa minhum har sabai suka ce mun tsorata kar a zo ana cewa wa minhum fulanun tun ana faɗan siffofi kar a zo ana faɗan sunan yanka sun ji tsoro sosai to sai kuma ka kalli ƙarshen ayar Allah ya ambata cewa fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim wato munafinci na aqida kinan na kafirci ila yawmi yalqawnahu a tashin alkiyama to wannan yana da wahala ya zama sahabi musulmi ya samu kashi a cikin wannan hadarin wallahu a'lam a ashahid dai shine ayoyin suna nuna mana irin mummunar ɗabi'ar da mutane suke akai na buri da fatan su samu duniya da tunanin idan su samu duniya za su yi abin arziki ɗan boko kullum da katin bai su koya ce ina son zama likita sauran taimaki musulmai ƙarya yake falan ma'atahu ma salihan ba bi in ya zama likita ba ruwan shi da kowa dukkan muna muna da yan uwa likitoci ne a gidan mu akwai likita a ba san koya taimakon mutane ba ruwan shi dare ni ba ya taimako na misali ko ba haka ba yau yanzu ɗana bai da lafiya ba ma na cigiyar wani likita da na sani kawai je kasu kaga irin su ne wa minhum man ahada Allah amma duk sanda kake tare da su a SS1 SS2 200 level ai muna so ne mu zama likitoci mu zama injiniyoyi mu dinga taimakon musulmi ba ka suke fara ba masu shiga soja su ma ka suke fara wa minhum man ahada Allah haka ne ko alarmomi su ma ka suke fara masu koyi ilimin addini alga ta malam wallahi ina so in zama malami inda awa irin kamar da malam albani yayi ko malam jafar ƙarya ne ƙarya ne karka yi wannan burin su ma ba buri suke suka zama haka haka in mutum ya shiga alga ta malam a mana addu'a muna so mu je mu nemi kuɗi za mu taimaki addini ƙarya ne shi ma falan ma atahu salihan bakhilu bihi wannan ce ɗabi'ar mutane kai ta wa ala hadha faqis wa qis wa qis zaka ga mutane da dama suna da irin wannan burin kowa Allah za mu shiga siyasa saboda mu samu mukami don mu dawo mu taimaki al'ummar ina ji wannan yafi kowanne bayyana domin da shi ake mana campaign kullum a nuna mana waɗanda suke kai cutan mu suke yi mu kuma yanzu mun zo mu ne na ko kuma mu da kanmu mu jawo wani a cikin mu ya dan rage gemun sa ya dan ƙara tsayin wandon shi dan dai saura su anshe shi wani lokaci mu ne har cikin coci har cikin inda ake tarurrukan da mun yarda ba addini bane ba ma yin su ba sa cikin aqidan dan dai wai a samu a samu makami falamma atahum ma atahum min fadlihi bakhilu bi ko falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wannan shine dabi'ar mutane dan haka karka dinga burin makami da burin samun wata falala da burin bari kai malanta karka zama kana da wannan burin kai dai ka zama dan adam mutum salihi mai tawalu idan Allah cikin jarabawarsa ya jarabce ka da su sai ka karba to sai ya taimake ka akai amma idan kai sa'ayi ka nemi sai ka samu sai Allah ya zara hannun shi ba za ka iya ba ina fata mun gane kamar da zamu zo mu ji a wata wani taujihi game da haka to malam ya ci gaba da cewa wa galibu man yata'arradu lil mihani mihani kaji magana galibin wanda yake ta'arrudi yake neman wani abu na jarabawa malanta da shugabanci da zama wani mashahuri duka jarabawa dukiya jarabawa ce wadata jarabawa ce duk waɗannan abubuwan da zaka je kana istishrafin su kana sa'ayin neman su wal ibtila da neman bala'i biyar tafi'a biha kana ganin in ka samu zaka samu daukaka yan khafidu biha to kasa zaka yi duk wanda zai je yana neman wata daukaka da tunanin in ya samu ya sama to ƙarshe kasa zai yi li adami sabatihi fil mihani saboda ba zai iya jurewa ba wanda yake fatan Allah ya kawo wani bala'i Allah ya kawo ta jarabawa Allah ya sa shi dai shiga cikin jarabawa da zai samu daukaka to karshe in ya samu kasa zai bi khilafi man ibtalahu al haqq ibtida'an koma bayan wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi ibtida'an Allah ne ya jarabce shi ba shi ne mu jarabawa ba shi ya je sai form ya takarar siyasa ba ba shi ne ya je ya shige-shige har ya zama malami da ƙarfin tsiya ba ba shi ne ya je ya nema ya nema ya zaƙi aka bashi wani aiki mai wahala ba ba shine ya shiga gaba cikin wata fitina da neman sai yayi shahada ba irin shahadar kuda da yashi a suke misali ba haka ba haka yi ba ko kama qala ta'ala kamar da Allah yace walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzur ibn taymiya baka bin shi bashin hujja duk abin da ya faɗa maka zaka ji hujja koda kai baka tunana ku hujja a ciki ba jibai da ya kawo wannan magana Allah ya sake cewa wala qad kuntum tamannawna al-mauta wannan kuma a cikin labarin abin da ya faru ne a yakin Uhud akwai sahabbai waɗanda ba su yakin Badar ba to wasu sai suka dinga kwafa suna cewa ai Allah ya kai mu next yaki za a gani Allah ya sa a saki gamuwa ai mun so a ce da mu akai wallahi da sai an fa haka ma jijjiga su shine sai Allah yake cewa min wala qad kuntum tamannawna ai tatamannawna al-mauta akira kun kasance kuna fatan al-maut anan ash-shahada ake ne min qabli an talqaw gabanin ku gamu da ita mutuwar a fasara shi gabanin ku gamu da asbabul maut din gabanin azo ga ku ga abokan gaba asbabush shahadati ba wai sai da kuka mutum ba sannan abin ya faru a min qabli an talqaw asbabul maut Allah ya ce faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun da kuka mutuwa kuma sai kuka tsaya kuna kuna kuna kallo kuna ja da baya wannan aya ta zo ne dan tayi Allah wadarai da aikin waɗanda suka juya da baya din cewa ba ku ne kuke cewa a bari a je yaki na gaba a ga yadda za ku yi ba me ya hana ku yi irin na babban Anas Anas ibn Nadir wanda shi da aka zo yana cikin cin dabino ya wurgar da dabinon ya kutsa da gudu ya ce aljanna tana bayan haka ce mushi kware kuwa ya kuda ya je shahada me yasa ba ku tsaya kun shahada ba a udun ai gudu ku kai ko mun gane dan haka mutane dama suna burin Allah ya sa mu samu dama za mu taimaki addini za mu taimaki talakawa za mu taimaki marayu za mu yi aikin alkhairi za mu zama shugabanni na gari za mu zama malamai na sunna da sun samu dama kuma fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun to dan kada ka dinga istishrafin neman wata daukaka musamman wannan nasihar bil akhas da ƴan uwan daliban ilimi ni ban san iya mutane da suke min wannan tambaya ba alga ta mala dan Allah ni ina da burin zama malami shi mushi ai ba burin zama malami yake ba kai burin ka koyi ilimi zama malami wani tsautsayi ne wani riban kafa ne wata jarabawa ce ba duk wanda ya koyi ilimi ne Allah ke jarabta shi da malanta ba idan Allah ya ga dama ya jarabta ka sai ka amsa to sai Allah ya taimake ka amma a ce from day one dama kai wai burin zama malami kake kuma me ya damuwarka shine abinda kaga malanta na zuwa da shi na daukaka da alfarma da din da aka je a ce ka daro da addu'a gwamna yana neman ka shine damuwarka ba wai damuwarka asalin abinda ake samu a lahira an yi malanta ba ko da ka fara ka zaka taimaki addini a a zuciyarka zaka taimaki kanka ne to sai Allah ya saka cikin jarabawa sai ka kasa cikin jarabawa dan haka a cikin hadisi Annabi yake cewa la tatamannu liqa al-adu was'alu Allah al-afiya kar ku dinga fatar gamuwa da abokan gaba ka roki Allah subhanahu wataala Allah ya sa a gama lafiya yanzu ko budurwa ce kake nema kar ka dinga fatar Allah ya sa wani saurayi ya zo da za ku takara da shi kaga kai da shi wani ka da wani dan baka san da za ka rewa ta yi ya sa maka wani ciwon kai ko jinin kai fara hawa ga banza ko ka kana bacci kana mafarkin shi kaga kai ka jawo kanka shi aini so nake a ce a koni na gani wa kika fi so to sai wani yazo sai ka da kai da haka la tatamannu liqa al'adu kowane irin abokin abokin gaba ne kar kai fatan gamuwa da shi kai dai ka roki Allah Allah ya sa a zauna lafiya was'alullahi al'afiya haka wani bawan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi yana rashin lafiya a cikin sai muslim sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a cikin tsananin zazzabi ma'ana temperature shi ya hau ya kai makwara wataƙila ya wuce 40 ma ala ko Nabi ya ce kai ko ya wani zazzabin sai ce ai na ya roki Allah ne ya ce ya Allah idan akwai wata jarabawa ko ta fitina da kake niyan fitina ta da ita ya Allah ka fitine ta duka yanzu kawai ayi ta kare a muru kwaf daya da bai ce mishi a wannan ba adda ba ce karka sake wannan adda ka ce wai kana roƙon Allah duk jarabawa da sun zai maka to yi maka ita a shekarar nan ko a watan nan wato ayi a gama ai zaka ji zaka ji duka kuwa za a jijjiga ka ba dan gangani ba kalla kaga irin jarabawa da kake fuskanta a rayuwarka yau da gobe a ce a haɗa maka ita lokaci guda wani irin ciwon kai za ka ci to wataƙila kawai hala za ka samu bugawa zuciya ne kawai ka yi kwandam kai baka mutu ba kai baka rayu su da ka bar Allah ya yi al'amarin shi yadda ya saba ya ƙara cewa wa ƙala kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku mu'minai dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kai ta cewa za mu yi kaza za mu yi kaza ko ba daga cikin kake ba me yasa kabura maqatana inda Allah an taqulu ma la taf'aluna wannan ya ishi mummunan aiki a wurin Allah makat wato abin abin kyama a wurin Allah an taqulu ma la taf'alu ku dinga faɗan iya abin da kuka san za ku yi aikatawa wa qala an sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yace ya Abdurrahman akwai sahabi Abdurrahman ibn Samura ibn Habib al-Abshali sahabi ne mashahuri cikin sahabbai asalin sunan shi Abdu Kulal ko Abdu Zi Kulal Annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza mai suna zuwa Abdurrahman lokacin da ya musulunta yana daga cikin muslimatul fath amma kuma bayan musulunta ya samu daukaka a cikin mutane saboda ma babban mutum ne da haka ya je yakin Tabuka da kuma shi ne ma kwamandan fatu sijistan a zamanin sayidina usmana radiyallahu anhu ya rasu a ƙasar basara shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira to bayan da ya musulunta sai ya zo ya ce sai yana ta shiga gaba gaba alamar yana nema shi ma a bashi mukami da na bai fahimci haka sai mai nasiha ya ce ya abdurrahman la tas'alil imara ya kai abdurrahman kar ka sake ka nemi shugabanci karka ce a bani shugabanci kaza fa innaka in u'itaha am mas'alatin wukilta ilayha idan aka baka ita ta hanyar kai ka tambaya kai kai apply kai ka nema kai ka je ka sai form akai ta gogoriyo da kai kana neman kan takara ko kana neman director ma'aikata kaza ko vice chancellor ko DG a kaza ka je kai ta shiga kana fita kai ko liman nema na masallacin juma'a an bude shi sabo ana gar masallacin zai tashe saboda akwai alhazan buri suna sallah a wajen za a dinga samun fa'idoji ka je kai shiga kai shiga kai ta istishrafi wani ma haye ba da cin hanci da rashawa dan ya samu ce to idan kai haka wukilta ilaiha sai Allah ya zare hannun shi ya kyale ka da shugabanci wannan shi ne abin da yake faruwa da galibin mutane da suke kira makamai yanzu jama'a saboda sun jarabtu da son mukami koda suna da wato istida'a suna da gaskiya suna da ƙarfin zuciya suna da soyayyar mabiya da kyakkyawan niyya sai Allah sai zare hannunsa sai ga abin ana ganin kamar dai ba mutumin bane kamar dai ba wani ba abin ya kiyuwa wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha idan ku aka baka ba tare da ka roƙa ba sai Allah ya taimake ka akai wannan hadisi ne tabbatacce jama'a yana cikin sai muslim malamai sun istisna'in wasu halat kaman hala ta annabi yusufa da yace ij'aluni ala khaza'in al-ard ij'alni ala khaza'in al-ard ku sanya ni akan wato a taskokin arzikin kasa kaga ya nemi mulki amma a lokacin babu wanda zai iya ce shi a iya ilimin sa babu wanda ya cancanta sai shi to idan ka san ga wani abu wanda ba wanda ya cancanta sai kai to anan babu laifi ka fito ka ce ni ne mota ce an taho direba ya ya ya ya gwafale yana ta amai da gudawa misali kun je biki ya je ya ta ciye ciye an taho kawai ya kware muku da amai da gudawa a hanya kaga ba da ku kwana a daji irin wannan lokacin ga barayi ga kidnappers ga mutane marasa mutunci iri daban-daban jama'a wa zai iya tuka mana mota ana to karka karka kirona ka ganka san ka iya sai ka ce ij'aluni ala ala sauki sayara ku ba ni shugabancin tuka motar nan kaga yanzu ka nemi shugabanci amma saboda kai ka cancanta to haka ko takarar siyasa din nan idan mutum ya gamsu ya fi kowa cancanta to shikenan sai ya fito yi a gurbanar ita da shi amma fa ya san al'asu shine kar ka nemi shugabanci to ya za a gane cewa ba ba kana nema ne dan kanka ba kar ka nuna kulafuci da zalama da jaraba akan abu kai takara wannan shekarar baka ci ba wata shekara ka ƙara yi baka ci ba wata har kai takara har ka zama shugaban ƴan takara wanda ba sa ci ko shugaban ƴan takara waɗanda ba sa ci wani yayi takara ta fi so goma wani tun da aka fara siyasa da su ake takara to irin wannan shine zaka ga ko ya samu da ƙarshe ba ba wanda zai iya wannan hadisin da yake cin su jama'a ina fata mun gane wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum bi ta'uni bi baladin fala taqdimu alayhi sai yana mana magana ne akan kar ka je kana neman shigar da kanka cikin wata jarabawa wanda Allah bai shigar da kai cikin ta annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama idan kuka ji labarin annoba a wani gari to kar ku shiga garin a wata riwaya annabi ya kara da cewa fa innahu rijzun arsalahu Allah ilayhi azaba ce Allah ya aika wa da mutanen garin kai ko baka cikin su ko to karka shi ba wanda aka ce kuma kare fito fa me yasa aka ce kada ya fito dan kare ya fito ya zama ya riga ya dauki wannan cutar ya kai ta wani gari domin galibi cutukan annoba sukan kasance suna da adwa suna da wato abin nan da yake ce musu contaminatable disease ne ko ko transmittable disease wanda wannan ya ba wannan wannan ya ba wancan to kare zama ka riga ka dauki kwayar cuta a jikin jikinka ba ta riga ta fara manifesting ba ka fita ka kaita wani gari shi sa aka hana fita shiga fa kar ka je ka kutsa da kanka cikin jarabawa da Allah bai maka wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha kar ku fita saboda gudunta kokarin gujewa kaddara da kuma ganin cewa kai bari kai kokari ka tsira wannan ma yana cikin sayyid muslim kaga duka waɗannan hadisan suna nuna mana rashin halaccin mutum ya nemi ya shishige wa wata jarabawa kamar da muka ambata shugabanci da malanta da dukiya da annoba da duk wani abu wanda kake ganin cewa bari ka je ka shiga ai ana samu a ciki za a samu ɗaukaka to yana iya zama jarabawa ce idan Allah bai jarabce ka da ita ba to kar ka ce bari ka bari ka yi jarabawa alal misali jama'a bari mana misali da kowa zai fi ganewa gobara ai kowa ya san gobara jarabawa ce da Allah yake iya jarabta kai cinye maka dukiya ko gida ko gona to wane ne dai tunanin bare cinna gobara da kanshi a gidan shi da ba ba wanda zai wannan tunanin yace bari in jarabci kaina da gobaran nan in ai ai za a yi ta mun Allah san Allah Allah shi kyauta ai ta mun addu'a har na samu wato ni kuma ne hakuri sai na samu ladan hakurin ko kuma halahan samu gobarar ciki ba na ji a kuma hankali zai wannan tunanin to ka kwatanta wannan abun gobaran da duk sauran waɗancan su ma kamar haka ne watakila jaraba da ke cikin gobara bata kai jaraba wanda ke cikin shugabanci ba ba ma watakila bane domin shi shugabanci wanda duk yayi shi kamar da annabi ya faɗa yake cewa ni'matul murdi'a wa bisatul fatima Allah mutane suna alsan barka da zaran ka samu makami amma kuma kai kuma zaka yi Allah na nayi da na sani zaka yi da na sanin abin da kai na shugabanci wanda duk ya shugabanci mutane ko kwaya biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama ba za a kwance shi ba daga daurin da za a yi mai sai an gama lissafin hakokin waɗannan bayin to kaga ai shi ashe ba karamin ibtila'i bane haka dukiya haka malanta haka haka sarauta to duk suna cikin jarabawoyin da shari'a take neman ka saboda dan tsirar da ake fata kai cewa kar ka shige musu to amma Allah cikin tsarin sa ya hukunta dole sai wasu cikin mutane sun yi to idan kana daga cikin ɗaiɗaiwan waɗanda ake tunanin za su to karka nuna kanka jibe da sahabbai suke jama'a sayyidina ali tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fama da rashin lafiya ta mutuwa abbas ya ce wa sayyidina ali radiyallahu anhuma yace zo mu tafi gun dan uwana dan dana mu je ya faɗa mana meye matsayin mu bayan ya shuɗe na ga alamun mutuwa wani su ta da yake ali ya ce a ni ba zan je ba saboda wannan abin mu bar shi yadda yake idan akwai haƙƙi mu zai ce a bamu in ba mu da haƙƙi mu bar shi a haka idan musulmi daga baya sun ga mun cancanta mun ga za mu iya mu karba sai na ali yana daga cikin waɗanda tabbas sun cancanta ji wannan shugabancin amma bai istishrafi ba sai na bakar da kanshi da aka zo wannan jawabin a sakifa bai fara cewa to ai dai kun san din da annabi zashi da ni yake zuwa in ma ya kasa wani abu ne yake aikawa ni ne na limanci da bai da lafiya ni ya ce ne limanci da haka ni ne kawai yawa kan wani ya da ni ne halifa sai bai wannan ba sai sai na bakar bai wannan ba ko sai ya jira sai da Umar ya ce gawa ne sai da ko mutane suka yarda haka sai Allah ya ce baki shi shi ma Umar din bai nema ba sai da wato sai na bakar da kanshi bayan da ya ce mutane ku je ku zaba halifan ku da kanku tunda ni zan shuɗe bai kamata a ce ni zan ga muku wani shugabance ku ba suka ce a mun baka wannan haƙƙin haƙƙinmu ne amma mun baka yace to na zaba muku Umar kaga shi shi ya zabi wani ba ba wannan ne yace Umar yace mishi to dai ka san dai ni na zabe kai ni kuma ya kamata ni kuma ka bani ko ba gaskiya ba irin ne in jaza suke yanzu ka san dai ni na ni ne mai yatin ɗinka kuma ka san dai na cancanta to ina jira in ji abin da zaka ci kaga duk ba su haka ba jama'a sai Allah ya ta taimakon su akan wannan shugabanci to mu kuma yanzu muna tuce muna bin su tuce da muke kenan amma kuma jibe da muke fadawa cikin fitintunu duk sanda aka ce ga wani vacant ko ma semi vacant mukami ka zo ga yadda za a fara fituna da rigima akan limanci shugabanci halifanci wane shine halifan wane wane shine shugaban ma'aikata kaza shine shugaban masallaci kaza shugaban kwamiti shugaban kungiya duk wani abu da za a yi akwai musamman in dai akwai kuɗi za su biyo baya ko nufuzi power ƙarfin faɗa a ji zai biyo baya ko samun hulɗa da buɗuwar hanyoyi na samun wasu harkoki kwangiloli da sauransu sai ga aike fitina muna ta neman wannan abin da duniya yi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa qala abul qasimi al-qushayri yace wa alamu anna min sunnati al ku sani da cewa daga cikin sunnar Allah ma auliya'ihi cikin mu'amalar sada waliyai annahum idza sakanu ghairan idan waliyai suka zauna da wani suka shiga jikin wani aula hazu ko kuma har ma shay'an hankalinsu ya dauke da wani abu wai ga wani wali wanda yake da Allah ne sai zama amma ya ja wani a jika ko kuma hankalin shi ya dauku da son wani abu ko son wani dana shi ko son wani muridi ko son wata mata ta shi au baja'u bi qulubihim shay'an ko zuciyarsu ta kwanta wa wani abu yana son wani abu shawwasha alaihim zalika to wannan sai ya rigigita musu ba abin nan fudda su da Allah Allah baya son wali ya zama yana son wani abu ko yana hulɗa da wani abu ba Allah ba fa yagharu ala qulubi sai Allah ya dinga kishi a zuciyarsu bi an yu'idaha khalisa li nafsi Allah yana kishin zukatan su dan ya dawo da zukatan Allah kadai suke so idan ga wali na Allah zuciyar shi ta kuɗi da wani abu to Allah ne ta kishin sai ya dawo da zuciyar ta zama ta Allah ce kadai farigatan amma sakanu ta zama ta wofanta daga abin da suka suka sa mata din in ji kushiri kenan zai mai da magana akan zancen wa qala kuma yace samitu sulami yaqulu abu abdurrahman sulami an ce ya ce in ji kushiri samitu aba zaida al-marwazi aba zaid al-marwazi shine muhammad ibnu ahmad ibnu abdullah wanda yake da riwayan sahih al-bukhari daga muhammad ibnu yusuf al-firabri Firabri ɗalibin Imam Bukhari daga cikin mafiya shaharan masu riwayar Sahih Bukhari daga malam daga malam Bukhari akwai riwaya ta Firabri kamar yadda aka sani. Wannan ɗalibin sa ne kuma malamin hadisi ne sufi. Malamin su zara kuɗi ne da su hakim Allah ya gafarta musu gaba daya. Zahidi ne a da ya karanta fiqhun Shafi'iyya yayi zurfi a ciki. Kamar yadda Zahabi ya bada labari a cikin Sura Al-Amin Nubala. Wata rana ya je aikin hajji ne ko Umara sai ya bacci a farfajiyar Ka'aba nan kusa da mafaf ya kwanta yana bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi kaiwa ne yanzu zaka bar littafi na ka koma kana kan littafin Shafi'i ga littafi na ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya ce annabi to ai manzon Allah ni ban san littafin ka yace baka san littafi na ba yace yace ba yanzu baka san sahih bukhari sai muslim ba baka san su ba sai farka firgijin to daga nan sai ya watsi da littafin littafin fiqh sai ya kama littafin hadisi har Allah ya bashi falala ya zama malamin hadisi haka yabo a cikin tarihinsa Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 371 shine aka ruwaito daga gare shi yana cewa samitu ibrahim ibn sinan samitu muhammad ibn hassan yaqulu bainama ana aduru fi jabal lubnan wata rana ina yawo a dutsen lubnan id kharaja alaina rajulun sai ga wani mutum ya fito mana shabun matashi kad aharakathu sumum war riyah wato as-sumum war riyah iska ta sahara toxin and wind iska ta sahara mai zafi ne cutarwa wanda take busar da abubuwa a jeji ita ce ake ce ma as-sumum war riyah tana da guba sosai mai ramawa mai mai tankwara lafiyar mutane mutumin da yake zama a jeji haka haka cikin sahara ko kan falalan dutse suna shan wannan iska galibi zaka ga ba su cikakken lafiya ba su da kumari ba su da koshin jiki ko wadatar lafiya yace to ya riga wannan iska ta sahara ta daji ta riga ta yi raga-raga da shi ta jijjiga shi falamma nazara ilayya walla hariba wannan mutum da ya ganni kawai sai sai ruga da gudu ya juya fatabi'tu sai na bi shi wa qultu lahu nace masa ta'iduni bi kalima ka zo ka mun wa'azi mana koda kalma ɗaya ne fa qala hduruhu sai ce ku ji tsoron shi fa innahu ghayurun yana da tsananin kishi wato su tsoron Allah la yuhibbu an yara fi qabli abdin suwahu Allah baya so ya ga a cikin zuciyar wani akwai wani mutum abu in ba shi ba ya faɗa musu wannan magana wa qala malam ushayri ya ƙara cewa samitu sulami yaqulu samitu nasra bazi naji an nasra bazi shine abul qasim ibrahim ibnu muhammad ibnu ahmad an nasra bazi rasuwarsa shekara ta 367 a a mutumin khurasan ne shi ma malamin hadisi ne amma kuma sufi mai wa'azi al-imam az-zahabi ya mai tarjuma cikin sura al-amin lubala yake bada labari cewa sahiba ya zauna da ashibli shibli din da muka ji labarin an taba kai shi gidan mahaukata din yace ya zauna da shi wa masha ala hadwi sai ya bi irin tafarkin shibli na wannan katobara da sakin baki da makamantansu sai zabi yace fawa gausahu billah Allah dai ubangiji cike shi kawai ya samu matsala wannan malam sai yana da magana maganganu marasa marasa dadin ji saboda ya biye ma wani malami da yake da irin wannan tafarkin sai ya kuma bi irin tafarkin malamin kamar yadda zabi bada labari Allah ya gafarta musu to wannan malamin shine yake cewa alhaqu ghayur Allah yana da kishi wa min ghayratihi annahu lam yaj'al ilayhi tariqan siwahu daga cikin kishin Allah shine Allah bai sanya wata hanya zuwa gare shi ba sai ta hanyar shi bai yadda ka bi ta hanyar wani ka je zuwa gare shi qultu ni al-imam ibnu taymiya sai nace hadhihi al-ghayra tadkhulu fil ghayrati allati wasafaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kishin da aka ambata cewa Allah yana da kishi kuma daga cikin kishin Allah bai so ka bi ta wajen wani zuwa gare shi yana iya shiga cikin irin kishin da aka ambata cewa a cikin hadisi wanda mun ji shi a baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghairatullahi an ya'ti almu'minu ma harrama alayhi kishin Allah shine bawon Allah ya aikata abinda Allah ya haramta mishi Allah yana jin kishin kai bawon sa musulmi ka je ka fada wa zunubi ko sabo ko rashin gaskiya ko rashin imani wa azamu dhunubi allati taj'alu an taj'ala lillahi nidda mafi girman zunubi an taj'ala lillahi nidda ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alalin Allah shi halice ka wato shirka shine mafi girman zunubi wata ja'ala lahu ilahan akhara ko ka sanya ka dauki wani Allah daban ba Allah ba washirku minhu jalilun wa minhu daqiq akwai shirka mabayyaniya akwai shirka oyayya akwai shirka oyayya khafiya irin riya da da da da khashiya na wani Allah haka ba tare da ka sani fal mutat wal muqtasiduna a cikin musulmai akwai wa minhum muqtasid wato wanda suke tsayuwa akan abinda aka daura musu qamu bi wajibit tauhidi sun mike da abinda Allah ya daura musu da tauhidi wasabiqun almuqarrabun akwai kuma wasabiqun as-sabiqun ulaika almuqarrabun fi jannati na'im Allah ka samu cikin su sune wa minhum sabiqun bil khairati ko su kuma waɗannan masu gaggawa wanda suke neman kusanci zuwa ga Allah qamu bi mustahabbihi ma wajibi shi muqtasid shine wanda yake iya wajibin da aka daura masa yana daidaitawa bai gazawa bai karawa shi ko muqarrab shine wanda yake aikata wajibi kuma ya mustahabbi ma'ana zai sallar farilla kuma zai sunan rawatib na kafin ko bayan ta zai azumin farilla kuma zai nafila zai zakka farilla kuma zai ta nafila zai aikin hajjin farilla zai nafila duk abin da ya kama yayi na farilla zai sannan kuma yana yin nafilfili irinsu ko makamantansu wala alaihi ahabba wala shay ahabba ilaihi min Allah ahabba ila Allah min at-tauhid babu kuma abinda Allah yake kauna kamar tauhidi wala shay abghada ilaihi min ash-shirki babu kuma abinda Allah yake ki kamar shirka hadha ash-shirku ghayru maghfurin walahadha kana ash-shirku ghayra maghfurin dan haka ne kaga shirka Allah bai gafarta mata inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan abinda Allah yake ki da shirka dan kuma Allah baya fasa gafara ga masu tauhidi duk wanda ya mutu tauhidin Allah so zai tsira bal huwa a'zamu dhul shirka shine zalunci mafi girma kamar da ayoyi suka nuna wa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce masalul mu'mini مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياه تارة وتعدلها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة أرزة لا تزال ثابتة على أصولها حتى يكون انجفاعها مرة واحدة أتكون حديثي واندا ينا تكين سيد البخاري دا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا مثال مؤمني da misalin munafiki yace masalul mu'min misalin mumini ka masalil khamma kaman misalin zangarniya ne ko tsamagiyar da ka sani ta dawa ko gero ko wata shuka siririya asalin kalma alkhawma ne sai aka yi badalin ta aka mace alkhamma wato zaka ga irin wannan tsamagiya min zar'i na daga kayan noma tufiqu harriyahu wato tuqabbilu harriyahu yaminan wa shimalan za a yi iska ta kada ta dama ta hagu iska ta bai ta lute dama ta zai ta hagu amma ba za ta ba ta tambake ba tana nan to haka mumini yake fitintunu su dinga zuwa suna jijjiga shi suna shakin din shi wata yi kaman ya fadi sai kuma ya miƙe rashin lafiya karaya arziki shubha wata rana ya fada cikin sabon Allah wata rana a cutar da shi wata rana ya zazzabi wata rana ran shi ya baci kullun yana cikin damun damuwa iri daban-daban amma kuma kowace ta zo zai miƙe aftermath zai dawo kuma ya miƙe kaga ya sake fitowa gaba gari to mumini ke wa masalu wa tu'diluha ukhra wani lokaci in ta juya ta ta juya ta sai kuma ta dawo ta tsaya ta daidaita wa masalul munafiqi misalin munafiki ka masal shajaratil arza ya zo a cikin riwaya akwai ta'un ba arz ba arazatu da ta'un ita ce sida c-e-d-a-r haka sunanta yake da english da hausa kuma da na bincika aka ce ana ce mata wato itacen al'ul al'ul ban san kusa ta ba an ce masu masu islamic chemist suna amfani da ita shine wannan 'ya'yan sida da mutane suke sha din nan ana ana ana ana maganin basir da shi to ni dai ban taba ganin bishiyar ba gaskiya saboda Allah daka ina da mata farfesa ce ta ta tsirai sai na tambaye ta nace to wai ku me kuke cewa wannan ita ne ta mun wannan bayanin da hotunan ma da kuma yace dai ban taba ganin bishiyar ba ban san ko ne taba ganin ta ba amma dai ta yi kama da irin Christmas tree an gane Christmas tree ko rosemary irin wannan bishiyar mun yi kato akan ta a baya wanda zaka ga tana da ƙarfi ta ta tara ganye haka kuma takan girma girma sosai kamar rini irin nan bishiyar tana dadewa iska ba ta kada ta ba ta samun matsala amma rana daya an aka wata babbar iska sai ta jijjigo ta kawai daga ƙasa to haka kafiri yake ko munafiki zaka yana rayuwa lami lafiya lau komai nashi yana samun shi da yake so wani ma sai kaga kamar to wannan ya aka Allah yake mai haka Allah Allah ya Allah ya kyale shi ba muka yi wani tunanin ba ya kamata Allah ya dau mataki akan wani yana ta iya shegin da ya ga dama a duniyar nan kuma yana ci gaba da samun abin da yake so amma ran da Allah ya tashi jijjike shi shikenan ya ya tashi aiki yanzu kallon zazzaki da ba zazzaki duk irin lalata da bala'in da ya shuka mutane a garin nan shekara talatin amma bayyana ashiyatin wa duhaha Allah ya jijjike shi ji wancan na Kano din yanzu kana jin labarin shi in ta kan shi yake wannan da ya dinga yawa annabi batanci iya saran shi me sunan shi a Audu Jabberi shi ma ga lokaci guda da Allah ya jijjike shi jibi yan yan emeta tsine irin iskancin da suka yi tunda Allah ya kauda su shikenan yanzu ina shekau so no an ta shekau ya mutu sai a ga ya dawo yanzu ya kasa dawo ko mun gani ka kalli irin azzalumai da aka yi a tarihin duniya za ka yi ta ganin sa haka kalli Bush na America sanda Bush yake mulki ya takura wa duk duniyar nan yanzu ina yake uwa uba ina fir'auna an ce shekaru yayi ɗaruruwa yana mulki amma yanzu dai za a ambace shi da tsinuwa da la'anta ake ambatan shi to haka Allah yake amma mumini fa koda wata fitina ta zo ta kauda shi din karshe amma dai ambatan shi na alkhairi zai wanzu yanzu kalli malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi kalli malam Albani nan kai ka ce Allah ya gafarta musu gaba da kai ka ce har yanzu suna raye ne kamar har yanzu da su ake rayuwa maganganunsu da ayyukansu da karantawarsu da gadan iliminsu duka yana ci gaba da wanzuwa wannan nan kusa ma kenan to kallu kuma malamanmu na musulunci da suka shuɗe wasu sun fi shekara dubu su maliku su ibnu abdul barri su baji su ibnu qayyim su wane ne duka har yanzu ana ci gaba da jinsu da ambatansu ina abokan rigimarsu ina abokan rigimar ibn taymiya sai dai ana labarin ibn taymiya a cikin labarin shi za a faɗi labarin cewa da wani da wani sai fara shi a ce Allah Allah wadarin su kun tuna wanda da muka karanta labarin shi a cikin al'ibar wannan shugaban yan kurramiya din nan da ya tan lalata ya ta shedanci shekara 20 yana baiwa halifofin daular abbasiya wahala amma rana ɗaya sai gashi aka kama shi a rigar fulani kamar da ake kama ake kama kaza aka kama shi shi shekaru an ce da aka rutsa shi ai bombin ɗin kan shego da ya ga haza ya ga dai ƙarshe an kawo daidai wajen to haka haka mumini yake da misalin mumini da misalin munafiki za kai mumini in Allah ya so ba za ka zauna lafiya shiru kawai haka salin alin ba za ka yi tagamuwa da rigingimu iri daban-daban wal nablu lakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati wa bashirus sabirin kullun ana cikin talauci tashin farashi tsoro fatara yunwa fari damuwa abu kaza ana nema ba a samu ba abu kaza muna bukata ba mu samu ba kaza ya kiyuwa muna an rasa yadda za a yi amma dai ana nan da haka dai ana ci gaba tafiya ana ci gaba tafiya ba a fasa abin da ya kamata ba akan kuma wata ne sai kaga an samu nasara kaza can an samu nasara kaza can ana ta wuce waɗannan si'ab din amma a lokacin da kun sai ga ku dinga cewa to yanzu kaga kiristoci su komai nasu lafiya suna ta gina coci ya san ransu masallaci kuwa ba ta neman taimako ana so a gina ya gagara duk tsari ne haka Allah ya tsara saboda wannan jarabawar da ita Allah yake amfani yana kankare mana zanubanmu shi za a sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani bawa na Allah zai wayi gari a duniya yana yawo alhalin duka zanuban shi sun karkare gaba ki daya saboda yawan fitintun da suke samun shi kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud ba wuce yi gaskiya da yake cewa idan mutum ya ga baya samun wata matsala ya bici ya bici alaka shi da Allah wannan magana ta Hausawa ce amma tana da alaman tana da isnadi ko in ka ce ai ba na ciwo kwata kwata ce to ka bincika tsakaninka da Allah ta yiwu ta lalace Allah yake maka ma'ana ko kuma ta yiwu ba ka da zunubin da Allah zai zai zai bukaci zuwa ga sai ya maka ta kafirin sani wata gida amma dai wannan mai wahala ce a ce baka da zunubi ko wallahu a'lam to annabi ya wannan kwatance don nuna bambanci tsakanin mumini da kafir da munafiki qala Allahu ta'ala Allahu ta'ala yabtali abdahu almu'min Allah ubangiji yana jarabtan bawansa mumini ne yutahhirahu min adh-dhunubi wal ma'ayib dan ya tsarkake shi daga zanubai da ababan da suke aibi tare da shi wa min rahmatihi bi 'abdihi al-mukhlis daga cikin rahmar da Allah yake ma bawansa wanda ya tsarkake wato alaƙarsa da Allah an yusrifa anhu ma ya gharu alaihi min Allah zai kauda kai daga abin da yake kishin ka aikata mun ji Allah yana kishin kai zina kai shirka kai fasikanci kai sata ka ci amana ka ci riba ka saba wa iyaye da sauransu ko sai Allah ya kauda kai daga duk waɗannan abubuwa idan Allah ya san cewa in ka samu mukami ba za ka yi abin arziki ba kuma Allah yana son ka sai hana ka samu mukami idan Allah ya san cewa idan ya baka ƴaƴa ba za ka yi tarbiyyar su mai kyau ba kuma Allah yana son ka ko sai ana ka ƴaƴan sai zaman jarabawarka rashin ƴaƴan jarabawarka damuwar damuwa ta rashin samun wannan dukiya kana son dukiya Allah kuma ya san kai bawan shi ne na gari a cikin hikimarsa kuma ya san in ya baka dukiyar nan zaka lalace sai Allah ya hana ka dukiya to kai yanzu wannan talauci shine karama kan da ka gani shi sa in za ka yi addu'a ka bar wa Allah zabi kaga wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكتب جاء النبينا داية ربنا آتنا مالنا أو شهرة أو, أو ملكا Allah annabi ya faɗan wannan irin wannan sai ce hasanatan duk abin da Allah ya san zai zama mai kyau gare ka Allah ya baka a duniya wani hala shugabanci shi ne abu mai kyau a wurin sa wani ilimi wani daukaka wani kuma ba su bane to kowa ya ce hasanatan din sai Allah ya zaba maka yace Allah subhanahu ta'ala sai kauda kai daga abin da yake maki shi kama kala ta'ala kamar da Allah yace kazalika nashrifu anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasina kamar da annabi Yusuf ko da Allah ya kauda shi daga wannan barna na walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi ta taso gare shi shi ma kuma ya taso zuwa gare ta sai kuma Allah ya kauda shi daga barinta bayan da ya ga ayar Allah sai Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mun yi haka ne dan mu kauda shi daga mummunan aiki da alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi annabi Yusuf na daga cikin bayin waɗanda muka tsarkake su Allah ba zai bar shi wannan barnar ba to haka kai ma yanzu Allah yana son ka sai ka gama ka zama daga cikin mumini na gafiri na ranar nake za ana labarin wata ni wallahi ban taɓa ji sunanta ba sai ranar wata ciwa sawai take ta mata kowace a cikin satunai ta ke ta labari wata shedaniya da da da me sunan shi tef ɗinta yake yawo na wai ta yi ta ta ta an an wasu ka wasu blackmail ɗinta suka samu bidiyonta na na sex tape ita ce ba ta ba su kuɗi ta yi wayo ita ma shaidani ta ce to dan ya ta ba su kuɗi abinda ta san kowa yana yi ta ce akan yin abin da yake neco ne za ta ba da kuɗi to ni wannan labarin na gani a dalilin sai ce ban san wannan mata ba aka ce sai suka da dariya mala ai mashahuriya ce to Allah ban san ta ba to sai Allah ya sa ma duk wasu in iska ma baka san su inda ake iskanci ma baka sani kamar da Allah ya ce mu'minatun ghafilatun mu'minai mata wanda sun gafala ma daga in suna idan ma sun ji sha'awar zina ba su sanya ake zina ba a ina ake zuwa zina ba su sani ba ina su samu abokin zina ba su sani ba akwai mutumin da yanzu misali ko da ya ji yana so ya wani barna to me ma sa inda ake aikata wannan barna ba yi da ba yi da wato awareness na yaya ake yi wannan barna to Allah ya so ka ne in ya maka haka ya katange ka kana da office amma ofishin babu kudin da zaka iya sata ba sa zuwa ofishin ba na kudi bane ko mun gane dan haka ko kana son ka saci kudin gwamnati Allah bai baka dama ba dan ba sa zuwa wannan ofishin na ruwan malamin makarantar secondary da kudin gwamnati na ne gansu ya kace shi albashin shi da dan dan abin da ba a rasa ba na yau da kullum amma dai iyakacin shi kenan waɗannan manyan miliyoyi da kake jin labari ba sa zuwa wurin ba sa zuwa ko sun zo ministry iyakacin su can a ministry ba sa isowa waɗannan wuraren da malamai suke aiki balantana su saka yace wa innahu Allah kuma yace innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun lalle shi shedan ba shi da kudura shine sultana nan kudura tabbatarwa ga waɗanda suke muminai wanda suke dogara ga Allah فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه yace idan Allah ya kawar maka da abin da yake kishin ka akan shi wannan rahama Allah ce da zabin da Allah ya maka wa in kana fi zalika mashaqqatan alai ko da yake fa wannan na iya maka tsanani huwa taratan yamna'uhu mimma yakrahu lahu wani lokaci Allah zai hana ka abin da yake kyama gare ka wataratan yutashiruhu minhu bil ibtilah ah wani lokaci kuma Allah ya tsarkake ka da wannan jarabawa fa idza kana yu'aru yagharu min zalika idan Allah yana kishi gaba da wannan fa idza fa'ala al-abdu ma yagharu alayhi faqad yu'aqibuhu ala zalika bi qadri dhanbi idan bawon ya aikata abinda Allah yake kishi din babu mamaki sai kaga Allah subhanahu wataala ya ainihin wato yi mishi azaba da gwargwadon abin wato bayan duk Allah ya maka wannan falalar ya kautar da kai daga barna ya maka wa'azi ya suturta ka sai ka je kuma da zakure zakulan ka da neman fitinar ka har ka je ka aikata barna ko to ka tantance hukuma shine Allah zai fushi ya maka hukuma gurgurdan munin aikin ka ko kuma ya gafarta maka idan ka tuba daga baya ko kuma ya maka hukubar a nan duniya ta hanyar jarabtar ka da wani bala'i idan kai mumini ne saban da kaje ka aikata damuwar ma da zaka shiga tashi ka ibtilai damuwar da zaka dinga ji a zuciya yanzu ni ne nayi zunubi kaza irin yanda suka abu suka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wancan Abu Lubana da ire-iren su sun yi sabo amma saboda imani suka shiga cikin damuwa matsananciya wannan ya ishe su ukuba a wurin Allah kuma ya ishe su Allah ya gane cewa lallai da gaske suke yi sai Allah ya gafarta musu kuma sai ya ƙara musu falala zaka mumini yana cikin falala ne da alfarma Allah duk inda ya juya sawa'un cikin jarabawa yake sawa'un cikin damuwa yake sawa'un cikin wadata yake yayi kokari kawai kyautata zakan shi ga Allah cewa yana fata wannan wani sashe ne na jarabawa da Allah yake mishi yayi hakuri da wannan jarabawa sai ya samu daukaka a wurin Allah ya samu karin daraja Allah ya ainihin wato kare shi daga manyan fitinu Allah kuma ya gafarta mushi zunuban shi Allah ka samu cikin bayinka mu'minai waɗanda kake kauna kake gafarta musu kuma kake kishin su kuma kake ɗaukaka darajar su a duniya da lahira zamu saurara a haka insha Allah saboda gaba ce sai mu haɗu a darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum